نحمده تعالى ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci na nefa a nan ningi domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratul an'am jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 73 afon 73 insha Allah tabaraka wa ta'ala yau kuma za mu tashi aya ta 74 muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu yau muna sha uku ga watan ramadan shekara ta 1446 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yi daidai da sha uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya za mu tashi faɗin allahu tabaraka wa ta'ala wa idh qala ibrahimu li abihi adha na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين
hayyaka Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace wa idh qala ibrahimu li abihi azar yayin da annabi ibrahim alakhidhu asnaman alihatan yanzu zaka gumaka a matsayin alloli inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin lalle ni ina ganin ka kai da mutananka kuna cikin bata fi dalalin kuna cikin bata mubin wanda yake bata wato bayyanannen bata Allah ta'ala ya ce wa kadhalika nuri ibrahima malakutas samawati wal ard kamar haka nunawa annabi ibrahim alaihi salam wato mulkin samai da kasai mulkin Allah tabaraka wa ta'ala yanda ya halittu manya manya a sama da kuma ƙasa wali yakuna minal muqinin Allah ta'ala ya ce mun nuna wa annabi ibrahim dan ya zamto wato ya tabbata a cikin yaƙini ya tabbata cikin masu yaƙini falamma janna alaihi layl yayin da dare ya masa duhu ma'ana dare yayi ra'a kaukaban sai ya ga tauraro qala hadha rabbi sai ya ce wannan shine ubangiji na falamma afala yayin da ya tafi ya baje ya zama bayyanan tauraron qala sai ya ce la uhibbul afilin ya ce ban na son mai bacewa ban na son wanda yake kaucewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa idh qala ibrahimu li abihi azara yayin da annabi ibrahim alaihi salam ya ce da babansa azara wasu suka ce azara ce nan suna ne ma'ana wasu kuma suka ce azara din nan mummunar kalma ce ma kenan wanda suka ce azara wato a matsayin sunan annabi ibrahim ne wanda wannan shine abin da malamai suka farin jayarwa cewar lallai wato azara shine sunan afwan sunan mahaifin annabi ibrahim sun farin jayar da wannan abinda ake nufi kenan wa idh qala ibrahimu li abihi azara yayin da annabi ibrahim yace da mahaifinsa mai suna azara yace da shi attattakhidhu asnaman alihatan yanzu za ku riki gumaka a matsayin alloli kenan azara shine sunan mahaifin wasu kuma suka ce a'a abinda ake nufi shine wa idh qala ibrahimu li abihi azara yayin da annabi ibrahim yace da mahaifinsa yanzu azara haka ce azara kuma suka ce yana nufin mu'waj yanzu karkataccen abu za ku rika yanzu wannan karkacewa a tattakhizu asnaman in banda karkata ba kwa riki gumaka a matsayin a matsayin alloli wato karkacewa ce wannan wasu kuma suka ce azara din ana nufin sunan gunkin ne to amma dai kamar yadda na faɗa mana malamai sun furin jiyar da cewar azara ɗin nan sunan mahaifin annabi ibrahim ne alaihi salam annabi ibrahim ya ce a tattakhizu a wa idh qala ibrahimu li abihi azara a tattakhizu asnaman alihatan yace da babansa azara yanzu za ku riki gumaka a matsayin alloli yace ga babansa inni araka fi wa qaumaka fi dalalin mubin ni ina ganin ka kai da mutanen ka din kuna cikin bata mabayyacin wato mabayyanin bata mutum yayi ya sassaka abu da kansa kuma ya ce shine Allah kaga wannan bata kenan idan aka ce sanam da kuma wasan akwai abin da ke cewa sanam wato gunki kamar wannan jam'insa shine asnam yanda yake a wannan aya mufradinsa sanam jam'insa asnam akwai wasan jam'insa kuma authan to bambancinsu shine idan aka ce sanam abinda mutum zai sassaka ko ya sana'anta shi da kansa kuma ya ɗauke shi shine allansa wannan shine sanam idan aka ce watan kuma abinda shi mai bautar wanda ya ɗauke shi a matsayin allansa ba shi ya yi abin ba mutum ya zo ya samu kabarin wani ya rika bautata masa sai a ce wannan menene watan ne mana gunki amma watan ya dauke shi a matsayin abin bauta a matsayin autanan kenan mutum ya zo ya sami yar bebi ko ya sassaka itace ya rika bautata masa sai a ce mai wannan menene sanam a ce wannan sanam ne na fata gani mana saboda yawanci in kana karatu zaka ga kalmar watan ko autanan ko sanam ko asnaman dukansu kuma ana fassara su a matsayin gunki tun aka ce dai wannan asnaman wanda shi mai bautar shi ya tanadar wa kansa wannan mana shi ya sana'anta shi in aka ce sanan kuma abin a haka yake shi samun sai sai ya dauke shi a matsayin abin bauta kamar bishiya mutum ya samu bishiya ga ta nan Allah ta'ala ya yi bishiya sai ya ce ita zai bautatawa wannan ta zamto mai watan kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa kadhalika kamar haka nuri ibrahima malakuta samawat kamar haka ne muke nuna wa annabi ibrahim alaihi salam mulkin sammai malakut anashinsa daga wato anashinsa abinda yake nufi mulk mulki ne aka masa ƙarin wato ainihin wawun da kuma ta'u sai zamto malakut saboda mubalaga wato tsananin mulkin Allahu tabaraka wa ta'ala na fata an fahimta malakutar samawati wal ard ana nufin mulkin samawati wal ard sai dai malakut din yana nufin wato zurfafawa cikin siffata mulki din mulki na can na kwarai da gaske domin Allahu tabaraka wa ta'ala shine wanda ya mallaki komai shine ya halicci kowa ya mallaki kowa da komai da komai subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ce kamar haka ne ke nuna wa annabi Ibrahim mulkin sammai da kasai annabi Ibrahim alaihi salam suke kawowa cewa Allah ta'ala ya nuna masa sama ya ga duk halittun da suke sama har al'arshi ya nuna masa ƙasa ya ga can har ƙarshen ƙasa da ya ga wani sai ya masa addu'a sai ya lalace ya ga wani ma ya masa ya lalace sai Allah ta'ala ce ya Ibrahim kana da matsayi duk abin da ka roƙa ina amsawa kada ka riƙa yawan mutane addu'a suna lalacewa ma da yawa daga cikin malaman tafsiri suke cewa a isnadin wannan wato asar ɗin akwai rauni amma dai Allah tabaraka wa ta'ala yace mun nuna annabi Ibrahim alaihi salam malakutu samawati wal ard to menene malakutu samawati wal ard shine katada yake cewa malakutu samawat sune ash-shams wal qamar wan nujum wa malakutul ard kuma al-jibal wash-shajar wal bihar yace mallaka ko mulki na sam wato na sammai sune da rana da wata da taurari waɗannan su ne manya-manyan ababen da Allah tabaraka wata'ala ya nuna wa annabi Ibrahim a matsayin mallakarsa a sama ya ce malakutul ard kuwa mallakar ƙasa kuma shine wato duwatsu da ainihin bishiyoyi da kuma koguna idan mutum ya kalli duwatsu kaga wani dutsen da bishiya a jikinsa wani dutsen ba bishiyoyi wani da ciyayi wani ba ciyayi wani kaga wani kato an ɗora shi akan ɗan ƙarami kuma bai faɗo ba kaga abin mamaki duka wannan yana nuna kan mulkin Allahu tabaraka wa ta'ala saboda haka wato duwatsu da Allah ta'ala ya halice su kuma kala kala duwatsu din nan wannan akwai malakutus samawat wato mulki kenan wato mulki kenan malakutul ard kenan mulki kenan na ƙasa na Allahu tabaraka wa ta'ala baya da haka kuma a cikin ƙasa ɗin ma ya sake halittar waɗansu kalolin duwatsu waɗanda mutane suke cirarsu su yi amfani da su a matsayin ma'adani kalolin duwatsu a ƙasa washajar hakanan da kuma bishiyoyi kaga bishiya mabambanta juna kaza mai ƙarfin gaske wata bata da ƙarfi wasu masu tsawo wasu marasa tsawo wasu ganyensu mai faɗi wasu siraran ganye duka wannan mulki ne na Allahu tabaraka wa ta'ala mutane kuma su ɗebi ganyen su ma yi magani da shi duka wannan yana gwada mulki na Allahu tabaraka wa ta'ala wal bihar da kuma wato koguna wani kogin ya tashi daga ƙasa kaza har ƙasa kaza har ƙasashe kaza da kaza da kaza in ka biyo ya bi ƙasa kaza ya bi ƙasa kaza wani kuma a ƙasa guda ya bi gari kaza ya bi gari kaza duka wannan yana daga cikin mulkin Allahu tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala ya ce ya nuna annabi Ibrahim li yakuna minal muqinin wato domin annabi Ibrahim alaihi salam ya sake wato ya sake kallon wannan mulki a matsayin an sake kafa masa hujja da kuma nuna masa karfin mulkin Allah tabaraka wa ta'ala domin ya kasance daga cikin masu yaƙini masu tabbatuwa a cikin yaƙini Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna annabi Ibrahim malakutus samawati don annabi ibrahim ya sake tabbatuwa hakanan annabi ibrahim allah ta'ala ya nuna masa yadda yake kashe wato yadda yake rayar da matattu domin ya sake tabbatuwa ha'ilau akan imani ya ce wa idh qala ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyutma inna liyatma inna qalbi qala fakudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم الله تعالى يشي يا عند النبي إبراهيم يشي ربي يا أبنجي أرني كيف تحيي الموتى يا أبنجي كنونا من يا يا كشي راير دمتتشي sai Allah ta'ala ce da annabi Ibrahim awalam tu'min ba ka riga kai imani bane ka ce sai an nuna maka yadda ake rayar da matacce sai annabi ibrahim ya ce bala e na yi imani walakin liya zama inna kalbi zuciyata nake so ta ƙara nutsuwa in sake tabbatuwa akan imani sai allah ta'ala ce da annabi ibrahim fakud arba'atan min ad-dayr ka samu tsuntsaye kalolin tsuntsaye guda hudu fasurhunna ilaika ka matso da su kusa da kai ka kalle su ka ga yanda suke kowa ka kare masa gani idan ka gansu sai ka yanka su ka cakuɗa naman da gashin da jinin da komai ka fiffige wato ka yayyanka su ƙanana-ƙanana da gashin da komai ka ci kurkuɗa ka dama su sosai Allah ta'ala ce sun maja'al ala kulli jabalin min hunna jiz'a sa'an nan ka tsakura ka kai kan wani dutse ka zuba ka sake ɗiban ka sake tsakura ka kai wani dutsen ka zuba daga cikin waɗannan kalolin tsuntsaye guda hudu ɗin ba wai tsuntsu kala ɗaya ba kuma misali in ka ɗauki zabuwa misali sai ka ɗauko kurciya misali sai ka ɗauko hasbiya ko wani dai daga cikin tsuntsaye kaga ba ma jinsi ɗaya bane ka gauraya suka cakuɗa su kuma ka raba akan duwatsu Allah ta'ala ya ce da annabi Ibrahim ka yi haka annabi Ibrahim ya yi haka Allah ya ce da shi sun mada'uhunna sa'annan ka koma ka kira su ka ce su taso ya ati naka sa'aya za su zo maka da sauri annabi Ibrahim alaihi salam ya yi haka ya koma gefe ya ce ku taso tsuntsaye sai ya ga wancan naman ya tashi ya tafi kan wancan dutsen ya haɗe wancan tsokar ta tafi can wancan jijiyar ta tafi can wancan ƙashin ya tafi can ya ga duk sun haɗu kuma sun dawo yadda suke dama Allah ta'ala ya ce da shi ka kalle su sosai da sosai ya gansu ya tabbatar sai Allah ta'ala ya ce wa'lam anna Allah azizun hakim ka sani lalle Allah tabaraka wa ta'ala shine mabuwayi kuma shine mai hikima ba abin da yake gagararsa kaga Allah tabaraka wa ta'ala da annabi Ibrahim yace so yake ga yadda ake raya da matacce sai Allah ce da shi awalan tu'min yace bala walakin yaqma inna qalbi to a wannan aya yace wali ya kuna minal mukinin mun masa ne don ya sake tabbatuwa daga cikin masu yaƙini aka nuna masa malakutu samawati wa bar Allah ta'ala ya ce falamma janna alaihi lailu la ra'a kaukaban yayin da dare ya masa duhu sai ya ga wato tauraro da ya ga tauraron kala sai ya ce hadha rabbi wannan shi wato wannan ne ubangiji na lokacin annabi ibrahim alaihi salam akwai wani mai mulki ana ce da shi namarud bin kan'an namarud bin kan'an namarud dan kan'an to shi a lokacin yana da bokaye da masu buga taurari suke ce masa za a haifi wani yaro a wannan shekarar a wannan garin idan ya zo zai fatattake ka mutane za su kama addininsa za a kore ka sai rinka sakawa wato mata kada su ɗauki ciki saboda kada a haifi wannan yaron to annabi ibrahim alaihi salam kamar yanda malamai suka kawo wato wannan bayanin da tsawo sosai a cikin tafsirai daban-daban annabi ibrahim da allahu tabaraka wa ta'ala ya sa ya kaddara mahaifinsa azar ya haife shi tare da cewa namarud ya sa dokar ta ɓaci amma aka fi annabi ibrahim sai ya samu annabi ibrahim alaihi salam mahaifinsa da shi sarkin garin da sauran mutane suna bautar gumaka sai ya ce da babansa yanzu za ku riƙi gumaka a matsayin alloli da ya ga cewa sun kyamace shi saboda ya zo ya gwada musu abin da suke kai ɗin ɓata ne sai Allah ta'ala ya ce falon ma janna alaihi lailu ra'a kaukaban da dare ya yi sai ya ga tauraro da ya ga tauraro sai ya ce ha za rabu ya ce wannan shine ubangiji na malamai suka ce wannan cewa shine ubangiji na annabi ibrahim ya faɗi wannan ne lokacin kafin ya zamto annabi kafin ya zamto manzo lokacin yana neman shirya amma da tauraron ya ɓace sai ya ce a'a ban na son masu ɓacewa fa falamma afala kala la uhibbul afilin wasu ka ce wannan ne wasu ka ce a'a ai tunda shi annabin Allah ne ba zai taba yiwa annabin Allah koda kafin ya zamto annabin kafin a fara masa wahayi ya zamto bai yarda da Allah ba suka ce a'a annabi Ibrahim dai alaihi salam ya faɗi wannan ne qala hadha rabbi a matsayin sigatul istifham a matsayin tambaya ne yana ga mutanansa tunda waɗansunsu suna bautar taurari wasu suna bautar rana wasu kuma suna bautar wata da dare ya yi da ya ga tauraro sai ya ce da su yanzu wannan ne ubangijin nawa da tauraron ya bata sai ya ce to in dai wannan ne ubangiji na to ban na son allah mai bacewa yanzu akwai allah ɗazi yanzu kuma ba allah kenan saka ce ya faɗi haka ne a matsayin siga ta tambaya kuma yana kafa musu hujja cewa lalle fa tauraro ba allah ba ne saka ce abin da ya sa annabi ibrahim kenan ya faɗi wannan wasu kuma suka ce annabi ibrahim ya faɗi wannan ne da kuma abin da ya zo a ayar gaba da za mu karanta insha Allah a matsayin nuna musu cewar mana ya gwada musu to yanzu shi yana tare da su idan wannan abin gaskiya ne da tauraron ya ɓata shi to ku duwa fa ku gani Allah yana ɓata ne ku duwa ku gani rana tana ɓata ne ku duba ku ga wata yana ɓata ne shine Allah ta'ala ce falamma afala yayin da tauraron ya bace qala sai yace la uhibbul afilin banna san wanda baya dawwama shi Allah ta'ala dawwamamme ne shi kuma tauraro gashi ɗazu-ɗazun nan akwai shi yanzu kuma bayyana nan
فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين nan فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان وما أنا من المشركين
hayyaka Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace falamma ra'a al-qamara yayin da annabi Ibrahim alaihi salam wato yaga wata bazigan yaga wata ya fito qala hadha rabbi sai yace wannan ne ubangiji na na zafa yaga tauraro ya fito yace shine ubangiji na da ya bata yace a bayya san me bata to da yaga wata ya fito sai yace to wannan ne ubangiji na falamma afala yayin da shi ma watan ya bace ƙala sai ya ce la'illam ya haɗi ni rabbi idan ubangiji na bai shirya da ni ba la'akunan na minar ƙwamir berlin lalle zan zamto daga cikin mutane waɗanda suke ɓatattu ma'ana idan ubangiji bai shirya da ni ba yake gaya wa mutanen kamar yana sake kafa musu hujja kenan da cewa me lalle fa wata ɗin ba shine ubangiji ba tun daga shi shi ma ya ɓace kamar yadda tauraro ɗin shi ma ya ɓace Allah tabaraka wa ta'ala yace falamma ra'a shamsa bazighatan yayin da yaga rana ta fito ita ma qala sai yace hadha rabbi sai yace to wannan ne ubangiji na kashi uku kenan sai yace hadha akbar wannan yafi girma a cikin ubangijin nan a cikin allolin to wannan yafi girma da tauraro da wata yanzu kuma rana falamma afalat yayin da ranar ta ɓace ta tafi kala sai ya ce ya ƙaumi ya ku mutane na inni bari ummi masu shirikun ni na barranta na yi baran-baran ba ni ba abin da kuke haɗa Allah tabaraka wa ta'ala da shi ban yadda da shi ba a nan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce falamma ra'ar shamsa ba zigatan yayin da ya ga rana ta fito amma maganar wata sai ce falon mara alkamara bazigan a matsayin wata namiji kenan ko ce bazigan bai ce bazigatan ba amma rana rana sai ce falon mara ashamsa bazigatan a matsayin ta'utanis to sai ya ce qala hadha rabbi ya ce wannan shine ubangiji na to me yasa anan bai ce hadha hazihi rabbi ba sai ya ce hadha rabbi wanda haza kuma ismul ishara ne lizzakar kamar yadda yake hazihi ismul ishara lil'unsa ko lil'inat wato sunan nuniya ne na mace in aka ce hazihi in aka ce haza kuma ana nuna mai namiji to kuma ya ce falon mara a shamsa ba zai gata yayin da ya ga rana ta bullo ta fito to kuma rana dama mece ce mace ce a larabci ko Allah ta'ala ya ce wa shams wa shams wa duhaha ya rantse da rana da kuma hasken rana ɗin ya ce ha kaga kenan mace ce abinda ake nufi cewa falon mara a shamsa ba zigatin yayin da ya ga rana ta fito ƙala haza ya ce wannan to yana nufin wannan hasken addamir ismul ishara ɗin yana koma ne zuwa ga hasken wannan hasken ubangiji na ne tunda shi hasken namiji ne shi sa aka yi ismul ishara da hasken wasu kuma malamai suke cewa a damirin cikin da ismul isharar cikin nan yana komawa ne zuwa ga tulu' wato kullowar wato hadha tulu'u rabbi wannan fitowar ubangiji ne ba wai ismul ishara din yana komawa zuwa ga ita ranar kanta bane ina fata an gane kenan annabi ibrahim alaihi salam sai ya yi wani abu na hikima cewar idan kun ce tauraro shine ubangiji to gashi shi ma ya bata yace ban na san ubangiji mai bata in kun ce wata shine ubangiji gashi shi- da ya fito yace to wannan shine ubangijin nawa da ya bata yace ban na san mai bata in kun ce rana ita ce to da ta fito shi ma sai ce to ga ubangijin nawa Shi- ita ma da ta bata sai ce idan ubangiji na bai shirye da ni ba fa zan kasance daga cikin mutane waɗanda suke batattu kaga kenan ya gwada wa mutanansa waɗancan abubuwa ɗin ba su ne alloli ba domin gashi sun ɓace kuma akwai ainihin Allah na gaske shi yasa ya ce ma idan ubangiji na bai shiryar da ni ba zan kasance daga cikin mutane waɗanda suke ɓatattu waɗannan kalmomi waɗansu malaman tafsiri daga cikin magabata suke cewa faɗin Allahu tabaraka wa ta'ala cikin suratu ah, al-baqara wa idh ibtala ibrahima rabbuhu bi ah, rabbuhu bi kalimatin fatammahun yayin da annabi a- Allahu tabaraka wa ta'ala ya jarrabi annabi Ibrahim da wasu kalmomi ya cika suka ce kalmomin da aka jarraba shi da su sune waɗannan a cikin suratul an'am din nan sune kalmomin da aka jarrabe shi an jarrabe shi da faɗin waɗansu kalmomi da suke da santsi cewa mutum ya nuna kaza ya ce shine Allah ta kaga akwai akwai hatsari a ciki akwai khutura kwarai da gaske Allah ta'ala ya jarrabe shi da waɗannan kalmomi suka ce shine abin da Allah ta'ala ya jarrab- ya jarraba annabi Ibrahim da ya faɗa a cikin suratul baqara sune waɗannan kalmomi din da ya ga tauraro ya ce shine Allah da ya ga abin da ya ce wannan shine ubangiji na ya yi haka aka jarrabe shi da wannan kuma daga ƙarshe ya tabbatar da tauhidi ma'ana ya faɗi wannan ne domin ya ja hankalin mutanensa su gane cewar waɗancan fa ba su ne alloli ba annabi ibrahim ya ce inni wajahatu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard ni na fuskantar da addini na na fuskantar da fuskata ma'ana alqibla ta ni addini na gaba ɗaya na fuskantar da shi ne lillazi fatara samawati wal ard ga wanda ya halicci sammai da kuma ƙasai fatara bi ma'ana khalaqa abun kuma da ake nufi da fatara din shine ya halitta ba tare da ya ga sample ba ba sample daga gurin wani da ya gani wani yayi wata irin sama shi kuma ya kwaikwaya irin wannan babu wannan ba wanda ya taba yin ƙasa ballantana a ce ya ga sample ne shi ma ya halicci ƙasa shine a fadar samawatul ard ko fadiru samawatul ard a cikin wasu ayoyi din shine mahalicci makirkirin sammai da kasai ba tare da ya ga samful ba kuma yayi su ba a samu matsala ba subhanahu wataala tunda shine mai iko akan komai dan adam abinda Allah ta'ala ya bashi damar yayi ma sai ya ga samful in ma ba samful na wannan abin ba sai ya ga matsalar da ta faru kafin ya ga me ya kamata yayi wa abin kaga ya ga samful din gurin kenan shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ba abin da ya taɓa faruwa na wata matsala ballantana ya ce to yanzu tunda kaza ya faru bari na yi sama ta zama ku rufe tunda kaza ya faru bari na yi ƙasa saboda ku zamto kun samu abin takawa ya ma halicce su kafin halicci mutane din subhanahu wa ta'ala shine fadiris samawati wal ard wato wanda yake mahaliccin sammai da ƙasai fadaras samawati wal ard hanifa wanda ya halicci sammai da ƙasai ni kuma na kasance hanifan mana na karkace wa duk wani addinin da yake ba na Allah ba batun cewa tauraro yayin da ya ga tauraro ya ce haza rabbi da falon mara alkamara bazigan kala haza rabbi falon mara alshamsa kala haza rabbi bazigatan kala haza rabbi duka waɗannan abubuwa ɗin ya faɗa ne yana mai karkacewa irin wannan aƙidar shine ma'anar hanifan ma'ana wanda ya karkace wa duk wani addini da yake ba na addinin musulunci ba wama ana minal mushrikin ni banni daga cikin mushrikai banna cikin waɗanda suka yi tarayya da Allahu tabaraka wa ta'ala Allahu tabaraka wa ta'ala ya tsani wanda ya shirka da shi baya son a yi shirka da shi ba abin da ya tsana kamar wato shirka da shi shi yasa ma yace idan mutum ya hada shi da wani ya yi shirka to lalle Allah ta'ala ba zai yafe masa wannan ba matukar dai ya mutu a kai sai dai idan ya tuba ya daina kafin ya mutu ya tuba ya koma kan tauhidi to Allah tabaraka wa ta'ala sai ya yafe masa ya karɓi tubansa na'am
وشاده قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق المبين فأي الفريقين أحق بال
بالأمر
فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون حياك الله ولد يو أن يرانا هو يو أن يرانا Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa hajjahu qaumuhu mutanansa suka yi jayayya da shi qala sai ya ce atuhajjuni fillahi yanzu cikin sha'anin addinin Allah za ku yi jayayya da ni wa qad hadani alhali kuma haƙiƙa Allah tabaraka wa ta'ala ya shirye da ni ina kan tauhidi wala akhafu ma tushrikuna bihi bazan ji tsoron abinda kuke shirka da shi ba abinda kuke hada Allah da shi ba bazan ji tsoron sa ba illa an yasha'a rabbi shay'a ba abinda yake yiwa sai abinda Allah ubangiji na ya so shine abinda yake yiwa wasi'a rabbi kulli shay'in ilma ubangiji na ilimin sa ya yalwaci kowanne abu ma'ana ya san komai ya san kowa da kowa subhanahu wataala Allah ta'ala ya ce afala tatazakkarun annabi ibrahim sai ya ce da su yanzu ba za ku yi tunani ba ku fahimci cewa lalle allah ta'ala yana sane da komai ba allah ta'ala ya ce wa kaifa akafu ma asharaktum wala takafuna annakum asharaktum billah annabi ibrahim sai ya ce da su wa kaifa akafu ma asharaktum ta yaya zan ji tsoron abin da kuka hada allah da shi na ji tsoron abin da kuka hada allah da shi na gumaka na ji tsoron gunki kuma alhali ku ɗin kuma wala ta kafuna annakum asharaktum billah alhali ku ba kwa tsoron cewar kun yi shirka da Allah ma'ana waye fufcin tantar ya ji tsoron wani su masu shirka ne kamata ji tsoro ai ba shi mai tauhidi ya ji tsoron wato gumakansu ba ya ce malam yunazzil bihi sul- alaikum sultanan abinda Allah ta'ala bai saukar muku da hujja akan bautar wannan abubuwan ba fa ayyul fariqaini fa'il fariƙaini a haƙu bil'amna wanne ne ɗaya daga cikin ɓangarori biyun ya fi cancantar ya samu aminci ya samu tsaro daga Allahu tabaraka wa ta'ala wanne ne fa'ayyul fariƙaini wanne ɗaya ne daga cikin ɓangarorin guda biyu a haƙu bil'amni ya fi cancantar samun tsaro ya samu kariya in kuntum ta'lamun in kun kasance kuna masu sani wa ya cancanta ya samu kariya tsakanin wanda ya shirka da Allah da kuma wanda ya kadaita Allah kaga wanda ya kadaita Allah shi fi cancanta ya sami kariya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa hajahu qaumuhu mutanen annabi Ibrahim alaihi salam suka yi jayayya da shi tunda ya ce da su shi fa ba zai bautatawa abin da suke bautatawa ba ya ce shi ya barranta daga allolinsu annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da ya zamto matashi mahaifinsa sai yake dora masa tallan gumaka sai ya rika talle yana cewa wane ne zai sai abin da ba zai masa amfani ba sai ya je ya rika dilmiyar da kan gumakan cikin ruwa yana cewa su sha in suna da rai su sha yana musu izgilanci sai mutanensa suka fara musu suka fara jayayya da shi shine Allah ta'ala ce wa hajahu qaumuhu mutanensa suka yi jayayya da shi قال سي النبي ابراهيم yace atuhajjuni fillahi wa qad hadani yanzu ni za ku rika jayayya da ni cikin sha'anin ubangiji alhali kuma Allahu tabaraka wa ta'ala ni ya shirye da ni ne suka nemi su tsoratar da shi suka ce mu kuma muna tsorace maka waɗannan allolin da kake cewa ba alloli ba ne waɗannan da kake cewa ba za su amfanar da mutum ba muna ji maka tsoro kada fa su haukatar da kai kada fa su washe ka idan wasar gunki ta kama ka za ka haukace sai ga annabi ibrahim sai ya ce wala akhafu ma tushrikuna bi banna jin tsoron abin da kuke hada Allah da shi duk waɗannan allolin ba wanda nake jin tsoron sa na fata an gane dama gunki wato shaidan ne yake ziga waɗanda suke bautata masa shaidanu cikin aljanu sai su je su rika shiga jikin mutum suna gwada masa cewar ya bautata wannan ya kuma roƙe shi idan ya samu nasara sai ya ji cewar eh wannan gunkin ne ya bashi Khalid bin Walid da ya je ya sare Uzza a jikin Ka'aba lokacin Umar bin Khattab da ya sare wato wato ya sare Uzza lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sare wannan gunkin sai ya dawo sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce da shi ai wannan baka sare ba kashe wannan gunkin ba yana nan da ya koma ya je ya sake dukan wannan gunkin sai wata tsohuwa ta fito masa gashinta a rikice wato a hargitsa haka tana ƙoƙarin tsoratar da shi sai ya sake ɗaga takwabi ya buga wa wannan tsohuwar a kanta sai ya koma ke ga annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ai yanzu ne ka kashe ta ka kashe uzza din nan dama ai shedani ne wata shedani ya ce a ciki ita take saka su su rika bautar wani Allah din to yanzu kan daga suka kashe uzza din na fata an gane to saboda ka shedanu su suke shiga cikin waɗannan wato gumaka sai su rika bautata musu to saboda kai sai suke kokarin su tsoratar da su da waɗannan gumaka din da shaidanun cikin aljanu saboda za su iya musu wani abu na wani sauti da za su ba su tsoro sai ya ce wala a kafu ma tushriku na bihi ni ba zan ji tsoron abin da kuke shirka da shi ba ya ce domin ba abin da yake faruwa a duniyan nan illa an ya sha'o rabbi shai'a sai dai abin da allah ta'ala ya so kawai shi ne ke faruwa kuma allah ta'ala wasi'a rabbi kulla shay'in ilman Allah tabaraka wa ta'ala iliminsa ya yalwaci komai ya kewaye komai babu abin da yake ya gagar Allah tabaraka wa ta'ala sani komai Allah tabaraka wa ta'ala ya san shi kuma shi yake kiyaye komai yace wala yauduhu hifzuhuma wato bayyaye wa Allah ta'ala nauyi kiyaye halittun sammai da kasai baki daya bai fi karfin su ya kiyaye su ba subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya ce afala tatazakkarun yanzu ba za ku tuna ku gani ba ku ga cewa lalle Allah tabaraka wata'ala shine abin da yaso yake faruwa yace wa kaifa akhafu ma asharaktum ta yaya zan ji tsoron abin da kuka hada Allah ta'ala da shi ku da kuka yi laifi kuma na ji tsoron wannan abun wala ta kafu na annakum a sharaftun billahi malam yunazzil bihi alaikum sultana alhali yaya ku ba ku ji tsoron abin da kuka haɗa Allah da shi ba abin da ba a saukar muku da hujja akan wannan aikin da kuka yi na shirka ba na bautar wani ba na bautan wani Allah ba fa ayyul fariqaini ahq to ɗayan bangarori biyun wane ne fi cancantar bil'amni ya samu kariyar Allah al'amn shi ne aminci ma'ana kariya daga Allah tabaraka wa ta'ala waye fi cancantar ya samu kariya daga Allah tabaraka wa ta'ala tsakanin mumine da mushrikai kariya a gidan duniya daga dukkanin wani sharri waye fi cancanta masu imani waye fi cancantar ya samu aminci ya samu kariya daga azabar wuta gobe alkiyama tsakankanin mumine da kuma mushrikai mumine suka fi cancantar su sami aminci su sami al'amun in kuntum ta'lamun in kun kasance kuna da masaniya in dai kuna da hankali ai kun san cewar masu tauhidi su ne masu samun wato kariya daga Allah tabaraka wa ta'ala na'am
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون
وإياك الله الله تبارك وتعالى يتي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم waɗanda suka yi imani ba su cuɗanya imaninsu da shirka ba ula'ika lahumul amnu waɗannan su ne suke da aminci da annabi ibrahim ya ce da su fa'ayyul farikai ne a haƙu bil amnu daga cikin ɓangarori biyu wane ne wanda ɓangare fi cancantar samun aminci sai allah ta'ala yake waɗanda suke allabi na amanu walam yalbisu imanahum bi zulmin waɗanda suka yi imani ba su cuɗanya imaninsu da shirka ba zulm wato kafirci ko kuma shirka shi ake nufi da zalunci a wannan aya Allah ta'ala ya ce ula'ika lahumul amnu waɗannan su ne suke da amnu suke da aminci ɗin wahum mutadun kuma su ne shiryayyu Allah ta'ala ya ce wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima waccar wato hujjar mu ce muka bewa annabi ibrahim alaihi salam ala qaumihi akan jama'arsa narfa'u darajatin man nasha Allah ta'ala yace muna daga darajojin wanda muka so inna rabbaka hakimun alim lalle ubangijinka mai hikima ne sannan ubangijinka masani ne Allah tabaraka wa ta'ala da ya saukar da wannan aya allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin wanda suka yi imani ba su cakuɗa imaninsu da shirka ba dama Allah ta'ala ya ce wal kafiruna kuma zalimun kafirai su ne azzalimai su ne tatattun azzalimai saboda su kafirai sun yi shirka da Allah tabaraka wa ta'ala suna yin shirka da Allah ta'ala sai Allah ta'ala ce su ne ainihin wato azzalimai da Allah ta'ala saukar da wannan ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa waɗanda suka yi imani ba su cakuɗa imanin da shirka ba sai ya ce ula'ika lahum al'amnu wa hum muhtadun imam al-bukhari ya rawaito na hadisi wanda aka samu daga alkama daga abdullahi yake cewa yayin da wannan amsa wato wannan aya ta sauka alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin yake cewa shaqqa zalika 'ala al-muslimina sai hakan ya shigo wa musulmai duhu cewa waɗanda suka yi imani ba su cuɗanya ba su gauraya imanin da zalunci ba faƙalu sai sahabbai suka ce musulmai a lokacin ma'ana sahabbai suka ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam fa ayyuna la yazlimu nafsahu a cikin mu wane ne wanda bai zalunci kansa ba gashi Allah ta'ala ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin wanda suka yi imani ba su gauraya imaninsu da zalunci ba sai yasa ba suka ce to a cikin waye bai zalunci kansa ba ai ba wanda bai zalunci kansa ba in aka ce zalunci a ce ka yi kaza sai baka yi duba ko baka yi ba sunan wannan abin da kai fa zalunci ka zalunci kanka ka je ka yi sallah cikin jami'i babu wani dalili sai ka ki zuwa sunan wannan abin ka yi zalunci fa wa ka zalunta ka zalunci kanka a ce ka yi sadaka kuma kana da halin sadaka ka ƙi sunan wannan abin ka yi zalunci ka ci dukiyar wani sunan wannan abin ka yi zalunci kana da kuɗin biyan bashi ka ƙi biya shi ma sunansa mai ka yi zalunci manzala ya ce maɗalul gani yi zulmun jinkirin wanda ya samu buɗi ya samu wadata ya ƙi biya da wuri shi ma zalunci to sai sabai suka ce annabi sallallahu alaihi cewa wanda suka yi waɗanda suka yi imani ba su gauraya da zalunci ba ai a cikinmu ba wanda bai taɓa yin laifi ba wanda bai taɓa yin zalunci ba yan haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa zalika ba irin wannan zaluncin ake nufi ba inna ma huwa shirk abinda ayar take nufi zaluncin ana nufin shirka ne allazina amanu walan yalbisu imanahum bi zulmin ana nufin ba su cakuɗa imanin su da shirka ba ake nufi ba ƙananan zalunci haka ake nufi ba a'a ainihin shirka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da su alam tasma'u ila ma qala luqman li ibnihi wa huwa ya'izu shin ba ku ji abinda annabi luqman ya faɗa ga ɗansa ba luqmanul hakim yace wa ɗansa ba yayin da yake masa wa'azi yace ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun la zulmun azim ya kai dana kada kai shirka da Allah tabaaraka wa ta'ala lalle shirka fa wato zalunci ne babba annabi sallallahu alaihi wasallam ce da su irin wannan zaluncin ayar take nufi sai Allah ta'ala ya ce wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala kaunihi waccar hujjar mu ce muka baiwa annabi ibrahim wato akan mutanansa wacce ce hujjar da Allah ta'ala ya bewa annabi Ibrahim da yace wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima da yace hujjar mu kenan wacce ce hujjar da muka bewa annabi Ibrahim ala qaumihi akan mutanansa wacce ce hujjar wasu malamai kamar ruwaya da aka samo daga Mujahid almajirin Abdullah dan Abbas yake cewa hujjar ita ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmi yace wannan ita ce hujjar da aka biyo annabi Ibrahim cewa wanda ya yi imani bai hada da shirka ba wannan kawai ake nufi ula'ika lahum al'amnu su suke da aminci suke da kariya daga Allah tabaraka wa ta'ala saboda ka mujahid da wasu malamai suka ce wannan ake nufi ita ce hujjar da aka biyo annabi Ibrahim wasu suka ce a'a hujjar da aka biyo annabi Ibrahim alaihi salam shine yayin da suka yi jayayya da Namrud amma a cikin suratul baqara فدن الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب الله تعالى فبهت الذي كفر فشي ون إتتي حجتنا da Allah ta'ala ce atainaha Ibrahim ita ce hujjar annabi Ibrahim yace da inna marud cewa Allah ta'ala shi yake kashewa yake rayawa sai ya ce aini ma ina kashewa ina rayawa sai namarud ya kira mutum biyu ya kashe daya ya kuma sallama daya tafi ce gashi ba sai annabi ibrahim ya ce da shi ai Allah ne yake fito da rana daga gabar kai kuma ka bullo da taka rana daga yamma kaga Allah ta'ala ya bashi hujja to yana fadar wannan ya gabe isa kuma ya fito da rana daga yamma ba Allah ta'ala ce fa buhita alladhi kafar wannan kafirin kawai sai ya dimoci wannan shine wato ainihin hujja da annabi annabi Ibrahim Allah tabaaraka wa ta'ala ya bashi haka wasu malamai suka ce anan zamu dakata saboda yanayi na lokaci abinda na fassara mana da dai Allah tabaaraka wa ta'ala ka sami tarayya a cikin lada wanda kuma ne kuskure Allah tabaaraka wa ta'ala ka gafarta mu ya ubangiji ka sanya mu cikin bayinka waɗanda za ka ‘yanta cikin wannan wata ya ubangiji ka amsa mana ibadojinmu da kuma addu'o'inmu kowa da bukatunsa na alkhairi allahu tabaraka wa ta'ala ka biya masa kowa kuma da matsalolinsa allahu tabaraka wa ta'ala ka magance masa ya allah ka ji kan ‘yan uwa musulmai da suka riga mu mutuwa mu da muke raye allah ta'ala ka sami kyakkyawan ƙarshe subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله